الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم يومنا lahadi kenan ko 24 ne ko 25 ga watan shida hijira ta manzon tsira manzon rahama annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta 1447 wanda ya daidai da 14 ga watan 12 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi assalam shekara ta 2025 ko alarma kamar yadda coci ta tsaya ta ce ho in soha to muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratu yunus a satin da ya gabata mun fara bayani wato aya ta arba'in da wato arba'in da takwas zuwa da tara ko sai lokaci ya muna halinsa a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya malam bismillah qul abin nan qul la amliku
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون نعم To, kamar yadda muka sani wannan aya an fara bayani a cikinta sai lokaci ya yi halinsa, haka ne ko ba haka ba? To, kamar yadda uslubinmu yake tafiya muna farawa ne da faɗin munasaba, tunda babu asbabun nuzul, in akwai asbabun nuzul wani bi muna gabatar da su akan munasaba wani lokaci mu gabatar da munasaba akan asbabun nuzul. To, a iya bincike na dai banga wani sababin nuzul ga ayar ba kai tsaye balantana mu ce gashi. Kenan munasaba kuma mu wancan sati mun faɗe ta shine abin da ake nuhi da munasabar wato tsakanin aya da aya kamar yadda yake a zahiri wannan amsa ce akan tambayar da suka yi ko ba haka nan bane domin idan aka yi tambaya ana buƙatar mi amsa ko ba haka nan bane e yawwa to sannan kuma kowace irin tambaya tana da mi tana da amsa irin tana da amsa irin tata har wani mallami yake cewa shegiyar tambaya shegiyar amsa ko ba haka nan bane wani ya tambayi imamu ƙala rawi malam ƙala rawi na Kano sha'akar makallahu ya halatta mutum ya yi suhur da garin kwaki ƙararrawa ya ce e ya halatta amma yin ubinka in yamuri ne ko ba haka ba akwai masu zuwa su yi tambaya tambaya ta izgili ko ba haka nan bane to ala ayyati hal dai wannan dan saboda mu gane munasabar aya sun ce mata hadhal wa'du in kuntum sadiqin sai Allah ya laƙana ma annabinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amsar da zai bayar idan kana wa'azi ina fata ana fahimta ta akwai wanda zai zo saboda mi idan aka yi tambaya akwai tambayar da za a yi ma ta neman sani akwai tambayar da za a yi maka ta mi ta izgiri wani mutum kun san shak abubakar mahmud gumi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin a duk duniya shi kadai ne taba sani da wani uslubi na wa'azi wanda babu wanda adda shi wani uslubi ne shine idan ana wa'azi to ana da dama a yi tambaya kun san malamai suna da wani abu ko a yi tambaya a ba da amsa kafin a fara karatu ko ba haka nan bane ko kuma a'a in an kare karatu a ba da amsa amma shi shaka abu kamar rubuwa gudu bai ana tsakar karatu idan aka yi tambaya za a dakatar da karatun sai an ba da amsa ni dai a duniya shiga da nisani da wannan to shi ne wani ya tambaye shi ya ce akramakallah shin wai ya halatta mutum ya aure uwar da ta aihe shi kaga ga tambaya ta yi girma ko ba ka nan bane to in kai karo da yan duniya zai ce kai wanga hadhihi bid'a mukaffira ko kafi karta mu shi sai wato yana da kyau ka zamanto kana da wayo kada ka zamanto ko taba ka zai same ka sai shek abubakar mahmud gumi ya ce eh ya halatta mutum ya auri mahaifiya ta yi amma da sharaɗi guda ya aure ta tun tana budurwa ko ba haka ba yana yiwa kaga bai ce mai wannan sakare ba ne wannan dan banza ne wannan kaza ne ai mai da'awa shi na fi kowa cancanta a ce ya san abin da yake muna gani ko to irin waɗanga abubuwa ana kawo su saboda waye ma da'awa mai da'awa ba wawa ba ne yana da aikin da zai yi magana ta ƙarshe wata rana shek abubakar mahmud gumi yana wa'azi sai wani mutum ya ce akar maka Allah ina da magana ya ce bismillah ya ce kai malan da kake tafsirin nan ka gan ka ce ya ce kai kafiri ne ba musulmi ba to idan mutum ya gaya ma haka ya za a yi bala'i za a yi ko sai malan ya ce ni kafiri ne ce eh kai kafiri ne sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah na shiga musulunci aka ce eh ya ce mu ci gaba da karatu ba ta kare ba to wallahi wanga zamani da muke cikin makiya suna makiyan da'awa suna da yawa turawa suna nan suna jiran ka faɗi wata magana mai hatsari wadda baka fassara ta ba su sa a ɗaure ka tun daga can daga nesa makiyan sunna suna nan suna jiran ka faɗi wata magana baka fayyace ta ba don a yi suka zuwa ga manhajin da'awa don haka ba wai wani abun ba wai ba a faɗar shi bane don ba don ana jin tsoro akwai uslubin da za ka faɗi magana kuma magana mai kyau kuma saƙo ya isa ba tare da an yi fitina ba muna ganewa wallahu ta'ala a'lam to da abin da ya kawo wannan shine tambaya da mi da ba da amsa uslubin alqur'ani anan yana da kyau mu fahimci wani abu idan aka yi tambaya me ya kamata a bayar a ba da amsa to wani lokaci ana iya ayi tambaya muna ganewa to ba za a ba da amsa anan ba sai can wani wuri uslubi ne na tafsirul qur'ani bil qur'an intabe in ka diba cikin muqaddima ta adwaul bayani shankiti yana bayani in ka ga qur'ani ya kawo sharadi to in zaka fassara shi me zaka nema jawabu sharti in ka ga qur'ani ya kawo addu'a idan kana son ka yi tafsirin ta da alqur'ani sai ka kawo inda an ka karbi addu'ar ko ko inda an ka nuna ba a karba ba ba sani ko mun fahimta ba ma'ana abubuwan da a larabci haɗe suke to sai ka nemo musu ɗan uwansu ba sani ko muna fahimta ba yanzu in an ka ce addu'a tana buƙatar a san an karɓa ko ba a karɓa ba idan aka yi umurni ana buƙatar a san an yi ko ba a yi ba idan an kai hani ana buƙatar an san an hannu ko ba a hannu ba uslubi ne na tafsirul qur'an bil qur'an bari in ba da misali saboda wani in ya ji waɗannan bayanan kawai zai ji kawai banne ne ake yi misali Allah subhanahu wata'ala ce annabi Ibrahim ya roƙi Allah ya ce mi rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika addu'a ce ko ba addu'a ba to an karba sai Allah ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum kaga wannan ya nuna an karbi wannan addu'a ahlul kitabi Allah ya ce musu wala tashtaru bi ayati samanan kasu sai da ayoyin Allah to nan hani ne an kai musu shin sun hanu ko busu hanu ba busu hanu ba me yayi dalili wa id akhadha Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna fanabadhuhu wara'a zuhurihim washtaru bihi thamanan qalila mun gane wannan to haka in an ka kawo sharadi ana bukatar mi jawabi to cikin alqur'ani ko su zo hade wani lokacin koko ba hade suke ba kaga sai Allah ya ce ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ستمي in istata'u in sun samu iko amma bai kawo jawabin sharti ba sai shankidi ce to jawabin sharti za a gane shi can a cikin suratu al-ma'ida al-yawma ya isal ladina kafaru min dinikum ba za su taba samun iko ba to da haka shi tafsirin qur'ani da al-qur'ani sai kana gane ar-rawabit rawabit na ma'ana da rawabit wadancan guda hudu da mun ka faɗa mun ji wannan da kyau to nan da an kai tambaya sun ka ce mata hadhal wa'adu in kuntum sadiqin to sai jawabi ya zo kai tsaye qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah mun ji wannan da kyau to sai mu zo zuwa ga bayanin al-kalimat mu dauki jalalaini duk da yake wancan satin ba mun yi jalalaini in mun cimma waɗansu mas'aloli kuma ana iya bayanin su saboda dama tafsirin kalmomin ya gabata da an ka ce ƙulla amliku li nafsi ka ce ba na mallaka ma kaina darran cuta adfa'uhu wanda zan tunkuɗe shi wala naf'an ko amfani ajlubuhu wanda zan jayo shi illa ma sha Allah sai abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya so kaga wannan ita ce amsar da wato manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ka ce ya gaya musu illa ma sha Allah istithna'i ne ko ba illa ba ai tana daga cikin hurufu al-istithna shi ko istithna'i yanqasimu ila kam ila qismaini akwai istithna'un munqati akwai istithna'un muttasil wani sai ce to kai kaji wata magana muttasil menene muttasil shine wanda da jinsul mustathna da jinsul mustathna minhu jinsi ɗaya ne shi ko munqati ba ɗaya bane da jinsul mustathna da al mustathna minhu in ce ja al qawmu illa zaidan mutane sun zo banda zaidu zaidu bai cikin mutane to suna ne istisna'i wanga wani iri muttasil to in nace qamal qaumu illa himaran wanga wani istisna'i na munqati saboda alhimaru bai daga cikin mutane to shi yasa waɗansu malamai sun kace nan illa ma sha Allah sun kace istithna'un ne muttasil inji mai ad-durrul masun fataqdiruhu illa ma sha Allah an amlikahu wa aqdira alayhi sai abin da Allah ya so in samu iko akan shi sai zaman to kenan jinsin ikon da abin da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da akan shi wasu malamai sun kace wathaniyati wasu malamai sun ce annahu munqati'un istithna'i ne munqati' kamar yadda zamakhshari yace huwa istithna'un munqati' walakin ma sha Allah min zalika ka'inun sai dai abin da Allah ya so shi zai kasancewa fa kaifa amliku lakum ad-darra ad-darara ya za a ni in mallaka muku cuta ma'ana wato jawo muku wata cuta wa jalbal azab ko jayo azaba tun da dama ga hannun Allah yake in tabe abin da yasa an ka ce muttasil in an ce muttasil tun da an ce la amliku ni ban da iko to sai abin da Allah ya bani iko kenan ka ganin ana magana ne ga ikon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma in an ka to kaga kenan sai zaman to la amliku da ikon shi illa ma abin nan amlakahu Allah an gane ko kenan wa aqdarahu alaihi kenan kaga jinsin aikin dun ya koma zuwa ga abu guda muna gane wannan da kyau amma an ka ce istithna'i ne munqati sai an ka ce lakin ma sha Allahu min zalika ka'inun abinda Allah ya so yake kasancewa kaga da mashi'a Allah da mashi'an manzo ba ɗaya bane da aikin Allah da aikin manzo ba ɗaya bane in ka ce muttasilina ka maida shi aikin manzo don kulla amliku in ka ce mun ina ka maida shi zuwa ga Allah don aikin Allah da aikin manzo ba jinsi ɗaya bane shin mun gane karatu bai tahiya haka dole sai an bi matsaloli a hankali shi yasa ma malamai suke cewa wannan tariqul burhani ne idan ni ban mallaka makaina komai kamar yadda ibnu ashur ya kawo ban iya jawo makaina wani alkhairi ban iya tunkuɗe makaina wani sharri to ina ni ga in kawo ma wani ai ba zai yiwa ba min babu aula ko ba haka nan bane abinda suka ce ma min babu aula da larabci eh an ka ce bahaushe ce kwacce yana baka riga an ka ce kai mi ka dibi ta wuya ne an gane ko to wannan duk karin magana ne na malam bahaushe har suke cewa in kura tana maganin zawo ta yi mai ta makanta ka gani ma'ana duk wannan ba kura ake zance ba amma ana son a nuna maka wato in mutum ya ce zai iya wani abu to a bari a gani har shi in yana yi shi yasa duk lokacin da kake wa'azi kake da'awa to mutane suna kallon ka shin ayoyin nan da kaka ja da hadisai kana aiki da su ko baka aiki da su ko ba haka nan bane in baka aiki da su ai kadarka ta kare sai a ce kai kawai dan hayaniya ne ayoyi na yaka ja muku yi muku caji shi ko yana yana bandarsa kaga wannan bai dace ba to almuhimmu dai illa ma sha Allah ko ka dauke shi istithna'i muttasil ko ka dauke shi istithna'i munqati shi yasa ma shi mai jalalin ya ce illa ma sha Allah an yuqdirani alaihi yuqdirani kaga ƙadara ala shai'i ya samu iko akan abu aqdarahu alaihi ya bashi iko kenan sai abinda Allah ya bani iko alaihi gare shi fa kaifa amliku lakum ya za a yi in mallaka muku hululal azab saukar azaba ba zai yiwa ba saboda ni kaina ban da iko cikin tasarrufi na kaunin Allah ko ba haka nan bane shi yasa kaga waɗanda za su ɗauki shi yasa akwai shirkun rububiyya shirkun rububiyya shine kai itiqadin wani yana da iko yayi tasarrufi a cikin mulkin Allah ka ce wani yana bada arziki kaga wanga shirkun rububiyya ne dan wake bada arziki Allah sai dai wani na iya zama sababi Allah ya sanya shi zan sababin ka samu arziki shi yasa in ka ce wani ba ni arziki kana nufin shi ke bada arziki ka yi shirka amma in ka ce wani taimaka min kaga yana iya baka jari to in ya baka jari jari ya baka ba arziki ya baka ba don ana iya ba mutum jarin jarin shi lalace ana iya ba mutum jarin jarin shi mi jarin yayi amfani shin mun gane wannan da kyau to kaji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam haka yace a cikin littafin ma'anil abniya fil arabiya na ustadu Dr. Fadil Salih Samar Ra'i daga safha ta 18 zuwa safha ta 20 nan ne za mu ɗauko don bayanin har zuwa safha ta 31 tun daga safha ta 17 ya ce almasadir rike da kyau masadir a larabci akwai masdar akwai suna akwai ismu akwai masdar akwai fi'ilun akwai ismul fa'il akwai ismul maf'ul akwai zarful zaman akwai zarful makan akwai ismul taftil ko ba haka nan bane to duk dai akwai su to su masadir da sifa da mausuf su masadir yace wani lokaci suna bambanta a larabci bari ka ji wani abin mamaki masadir suna mi suna bambanta yace zaka iske larabawa suna kawo mu fi'ili masdar fiye da daya kaga ana iya cewa laqiya yalqa sai a ce masdar laqan wa liqa'an wa luqyanan wa laqyun kuma laraba suna cewa makatha yamkuthu sai a ce makthan wa mukthan wa mukuthan ko ko a ce wajada wajdan wa wujdan wa wujdanan wa mawjidatan kuma suna cewa sadda yasuddu saddan ko sududan kuma suna cewa fada ya fido faidan wa faidanan ko saƙa ya saƙiyan wa siƙayatan wa gairiha to sai ya ce mi yasa masadir suke bambanta sai ya ce akwai dalilai guda biyu ya ce ikhtilafu lughatil arab wani lokaci yaren larabawa yana mi yana sabawa tun da lahajoji ne duk yare in ya girma sai ka iske yana da mi yana da kamar wato sassa daban-daban abinda suke kira branch muna ganewa yanzu faransanci kaga akwai faransancin faransa akwai faransancin Kanada, akwai faransancin afirka haka ne ko ba haka ba kaga faransancin kanshi ya bambanta saboda mi saboda yare ne wanda ya girma haka ingilishi shi ma yare ne wanda mi yana da girma kaga akwai american english akwai british english kuma duk ingilishin na haka ne ko ba haka ba to shi larabci shi kanshi larabawa ai suna da fusha guda ce amma zaka iske wani lokacin kalmomin suna bambanta tare da cewa dukkan su kuma su saba maka'idar larabci ba yace to ikhtilaful lughati sabanin yare yace abu na farko kenan sai yace abu na biyu wanda yake kawo wannan ikhtilaful ma'na kuma sabanin ma'ana sai zaman to a'a in ya zamanto sabanin yare ne ko da masdarkin ya canza ma'anar shi daya wani lokacin a'a in masdarkin ya bambanta to ma'anan ma za ta bambanta to nan ne za mu zo yace zai baka misali in ka ji larabawa sun zo da kalimomi masdarai ne wani lokaci sun bambanta yace to zaka iske akwai bambancin ma'ana a cikin su yace to kamar misali kamar as-sigharu da as-sagharatu in ka ji an ce sigaru ana nufin karamcin jiki in an ce as-sagharatu ana nufin karamcin daraja da kima sai yusibu alladhina ajramu sagharun inda Allah ko ba haka nan bane yawa shi yasa yace as-sighar fil jirmi al-jirm shine jiki abin da yake da jiki wanda ake taba shine al-jirmi ba al-jurmu ba wancan na na ta'addanci sannan was-sagharatu yace fil qadri a cikin wato mi daukaka sai ya ce to bari a baka misali ga inda za mu zo ya ce ka darru wa durru rike da kyau a darru wa durru ya ce fahuwa bil fathi a dararu fi kulli shay'in in an ka ce a darru duk cutar da za ta shafi kowane irin abu ya ce wa bi amma an ka ce dhamma fi nafsi an gane ko a cikin ran ɗan adam ya ce min maradin kamar rashin lafiya wa huzalin da rama huzal da zayun ne da ha babba da zayun da alif da lamun ya ce ga misali kaga Allah ya ce wa ayyuba izna da rabbahu sai ce mi anni masani ya durru kaga wanda yana da alaka da jiki ya ce kuma Allah ya ce la yamlikuna li anfusihim naf'an wala darran yace to kaga nan da yace naf'an wa darran yace fa zahiru amun muqabilun naf'i farraqa bainal bina'aini liftiraq al ma'nayaini kaga saboda mi da yace naf'an wala darran saboda an-naf'u amfani yawa ne da shi ad-darr kuma nan yana nufin kowace irin cuta sawa'an cuta ce wadda ta shafi jiki ko ko cuta ce wadda bata shafi jiki ba dukkan su la amliku li nafsi naf'an wala darra kaga sai bambanta su kenan sai ya zamanto a maganar da shi malam ko mu ce dr fadl samun ra'i ya kawo kenan ad-darru a ammu min ad-durri yace kuma larabawa in ka ji sun kawo wasu kalimomi kan ruqudu war ruqad an gane ko yace ar-ruqudu bil layli khassatan illa raba kaji sun ka ce ruqud baccin dare amma ar-raqadu baccin dare da baccin safe duk yana shiga yace ta kuma alkufur wal kufranu wal kufur yace in ka duba in ka ji laraba sun kawo alkufur wal kufran yace fal kufranu aktharu isti'malin fi juhudin ni'ma in ka ji an ce kufran galibi ana nufin butulce ma ni'ima wal kufru shi ko in ka ga an kawo kufuru yace fi dini a wajen addini haka laraba suke amfani da su wal kufuru in an ka ce kufur shi kuma yace fihi ma jami'an ana amfani da shi wajen butulce ma ni'ima sannan ana amfani da shi wajen butulci na addini yace wa qad waradat kalimatul kufri fil qur'ani fi 27 mawdi'an kalima ta kufru tazo yace kulluha tadullu ala al kufri fi dini wuri 27 kalima ta kufru kufru tazo yace dukkan su tana nufin kafirci a cikin addini an gane ko yace wa waradatil kufran fi mawtinin wahid kalima ta kufran duk cikin qur'ani guri guda ne tazo kawai an gane ko ya ce wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala faman ya'mal min salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'i kaga nan tana zancen mi tana zancen bata aikin shi kenan butulce ma abin da ya da aiki wa hiya bi ma'anal juhud tana nufin wato butulci wa tuqabilu shukr yace wa waradat kalimatul kufuri ita ko kalima ta kufur ta zo fi thalathati mawatin a cikin wurare guda uku fil qur'anil karim yace tahtamilul ma'nayeni tana ɗaukar dukkan guda biyu ko butulci na ni'ima ko butulci na kafirci kama inda Allah ce fa aba aktharun nasi illa kufura fa amma zalimuna illa kufura ko kace kafirce ma ni'imomin Allah ko ko ce a'a sun ki yarda su karbi musulunci sai sun zauna akan kafirci ina fata an fahimce ni to kaga waɗannan su ne kalmomin da ya kawo da sauran bayanai sauran kuma za mu bar su saboda sai wani lokaci Allah ba mu iko a ɗauko tun daga ƙa'idodin da an ka aza yadda za a bambanta su tun daga safha ta ashirin in bambanta ba har zuwa safha ta talatin da ɗai wanga ɗan gutsuro mana ne kawai Allahumma amin to qul la amliku li nafsi darran kace bana yi ma na bana bana iya amfanar da kaina in jawo ma kaina wa qul la amliku li nafsi darran bana mallaka ma ba na mallaka ga kaina wata cuta in tunkuɗe ma kaina wata cuta wala naf'an ko wani amfani illa ma sha Allah sai abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya so kenan sai abinda Allah ya so sai ce li kulli ummatin ajal ko wace al'umma tana da zamaninta muddatun ma'lumatun li halakihim in jimal jalalaini kenan tana da lokaci sananne wanda za a halakar da su nan yare ne na malamai don Allah ce wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum ko ba haka nan bane to shine li kulli ummatin ajal kamar yadda muka kawo a wancan sati da satin da ya gabace shi kalima ta umma mun yi bayani kan ta kwarai da gaske amma yau ma za mu ɗanyi wani bayani guda biyu waɗanda suna da muhimmanci don saboda ɗalibin ilimi ya ƙara riƙewa kalima ta umma an gane ko mun kawo ma'anoninta da take ɗauka mun ka ce tana daga cikin musallasul lugawi sannan kuma mi mukhtaliful ma'na wanda ma'anar shi tana sabawa mun ka ce in an ka ce al'ammatu ana nufin ashajjatu fil ra'si ko ba ka nan bane wato rotsi a cikin kai in an ka ce al'immatu shine an-ni'matu wa ragadul aishi in an ka ce kuma al'ummatu aljama'atu minan nas ko ba haka nan bane to wannan shi ake kira musallasul lugawi mi sunan shi mukhtaliful ma'na sannan kuma akwai musallasul lugawi muttahidul ma'na wanda ma'anar shi ɗai ce to shine kamar ka ce attah lakatu attah likatu attah lukatu dun ma'anar shi halaka Allah ce wala tulqu bi aydikum ila tahluka kaga qur'ani ya kawo shi da lamun kuma in an ka ce al'asba'u ko al'isba'u ko al'usba'u duk yana nufin farce ko ɗan yatsa. In an ka ce bahatar rajulu, kuma an ka ce bahitar rajulu, kuma an ka ce bahutar rajulu duk yana nufin ya yi kumya, ya ɗimauce, ya rasa abin da zai yi fa buhitar lazi kafar. Sannan in an ka ce aljazwatu, kuma an ka ce aljizwatu, kuma an ka ce aljuzwatu duka yana nufin mi garoshi ko kyankyashe la'alli atikum min habi khabarin aw jazwatin minan nari la'allakum tasqalun sannan in an ka ce aljar'atu an ka ce aljir'atu da ainun fa an ka ce aljur'atu ba wancan jur'atu da alhamza ba na wato jarumta to shi kuma ana nufin asharbatu min alma'i ka sha ruwa jur'a min alma sannan kuma in an ka ce tammu shay'i an ka ce timmu shai'i an ka ce tummuhu ana nufin ya cika kuma an ka ce attamamu an ka ce attimamu attumamu duk ma'anar shi ɗaya in an ka ce tajaha shai'i ko tijaha shai'i ko tujaha shai'i duk dai ma'anar shi ɗaya qubalatuhu abin da fuskanci shi sannan in an ka ce addalalatu ko an ka ce addilalatu ko an ka ce addulalatu duk ma'anar shi ɗaya in an ka ce raghima anfuhu sannan a'a raghama anfuhu kuma an ka ce raghima anfuhu ko an ka ce raghuma anfuhu duk dai ma'anar shi daya hancin shi ya turmuza ga kasa inji malaman zauri ma'ana yayi kumya kenan ko an rinjaye shi sannan in an ka ce addajaju ko an ka ce addijaju ko an ka ce addujaju duk dai ana nufin mi eh ya ke nufi addajaju ya addajaju to to jam'in kaza ne addajaju an gane ko kuma shi na addijaju kuma shi addujaju sannan kuma an ka ce arrabuwatu arribuwatu arrubuwatu shi ne ɗan tudu ka masali jannatin bai rabuwa in an ka ce azzalzalu azzilzalu azzulzalu girgizar ƙasa don ma'anin shi ɗaya in an ka ce sar'ana sir'ana sur'ana duk ma'anar shi ɗaya in an ka ce at-talawatu at-tilawatu at-tulawatu duk ma'anar shi ɗaya ana nufin al-husnu wal bahja abu ne wanda yake mai kyau in an ka ce al-amalatu ko al-imalatu ko al-umalatu shine ma yutahu al-amil muqabil amalihi abinda ake ba mutun wato ladan aikinsa in an ka ce al-adwatu ko an ka ce al'idwatu ko al'udwatu don ma'anarsu ɗaya yana nufin mi gaba إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم إن أنك تي الكفء كو أنك تي الكفء كو أنك تي الكفء كو أنك تي الكفو كو الكفو كو الكفو دواون شيني المثل والنظير تمكا ولم يكن له كفوا أحد in an ka ce almakbaratu ko almakbiratu ko almakburatu yana nufin mi makabarta in an ka ce alma'dabatu ko an ka ce alma'dibatu ko alma'dubatu duk ma'anar shi daya walimatul ursi ko walima ta abincin aure in an ka ce nadara wajuhuhu ko an ka ce nadira wajuhu ko nadura wajuhu shine hasuna wa adaa huska shi tayi kyau wujuhun yawma idhin nadira sannan in an ka ce al-makhda'u ko an ka ce al-mikhda'u ko an ka ce al-mukhda'u shine wurin da mutum yake kebewa dan ya huta in an ka ce al-kasala kuma an ka ce alkisala kuma an ka ce alkusala don ma'anar shi ɗaya mutanen da ke da kasala ko ba haka nan bane sannan in an ka ce allawazu ko an ka ce alliwazu ko an ka ce alluwazu shine al-ihtima'u wal istitar mutun ya boye ya samu wurin da ya boye qad ya'lamu Allahu alladhina yatasalluna minkum liwaza sannan in an ka ce al-mashafu ko al-mishafu ko al-mushafu duk da yana nufin mi qur'ani to qur'anin da Allah ya sabkar gudana takaddun na aka iya ma jam'i don ba a cewa qur'an karatu to me jam'in qur'ani al-ramma to ai qur'ani guda ne to amma kuma ai ana jam'i a ce mi al-mushafu sai a ce mi al-masahifu saboda an hankalta mata takardun sun bambanta kan wani zai ce maka shi ne jam'in qur'ani kace ba shi da jam'i a'a shi mushaf shi na da jam'i sannan in an ka ce almahaku ko almihaku ko almuhaku da ha karami shine ismul qamari fi akhir shahri idan wata ya zo karshe idan an ka ce almadiyatu ko almidiyatu ko almudiyatu as-sikin ita ce yuka idan an ka ce arrashwatu ko arrishwatu ko arrushwatu rashawa daf'ul mali kenan wa nahwihi bi ghairi haqqi bi ghairi wajhi abin nan bi ghairi wajhi haqqin idan an ka ce ra'afa kuma an ka ce ra'ifa ko ra'ufa da ainun ana nufin bi yayi haɓo in an ka ce azzarbiyatu ko an ka ce azzirbiyatu da zayun ko an ka ce azzurbiyatu shine albisatu saghir ya karbashin fida ko ka ce dan tafi ko da duma idan an ka ce alkhafaratu ko an ka ce alkhifaratu ko an ka ce alkhufaratu shine alhirasatu kariya wal ijaratu shi ma da bada kariya idan an ka ce hamadda bidad hamadda labanu hamidda labanu hamudda labanu sara hamidan kenan nono yayi mi yayi yami idan an ka ce jadabal makanu kuma an ka ce jadibal makanu ko jadubal makanu shine sara jadban qahilan kenan ya zamanto wuri ne busasshe mai fari lihtibasil matar saboda ruwa bu sauka ba idan an ka ce al anmulatu ko an ka ce al'inmulatu ko an ka ce al'unmulatu azumul asbi'i wannan ɗan yatsa kenan ɗaya daga cikin yanki na yatsa in an ka ce aljarwu kuma an ka ce aljirwu kuma an ka ce aljurwu an gane ko shi ne waladul kalbi ɗan kare ɗan kuikuyu kenan idan an ka ce sahar rajulu mutum ya saha rajulu fi'ili ne kenan yashu ko an ka ce sahuwar rajulu ko an ka ce sahiyar rajulu tsara kariman jawadan mutum ne mai yawan kyauta idan an ka ce alƙartasu in an ka ce alƙirtasu kuma an ka ce alƙurtasu ya ce shi ne alkagadu shi ne mai takarda alramma ita ce kagad ko shi yasa Allah ce walau nazzalna alaika kitaban في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين كاج مثلث اللغوي متحد المعنى كديبا تكين التدريبات اللغوية جزئي نهدو نشيخ عبد اللطيف أحمد شويرف كديبا تكين أبيات نإمام قطرب يا بيت تكا كونن كديبا تكين ألفية da ibnu malik ya rubuta ba waccan alfiya ta nahau ba al-i'lam bi musallasil kalam ibnu malik ya rubuta baiti dubu a cikin wannan tsarin ilimi kaji a baiti dubu ha ba guda ba ba bi ba don haka ka tai zuwa karatu to mi ya kamo zuwa ga wannan li kulli ummatin ajal kowace al'umma tana da mi tana da lokacinta to umma din nan da amma da imma musallasul lugawi mukhtaliful ma'na yajjamu mun ka kawo musallasul lugawi muttahidul ma'na li kulli ummatin ajal kowace al'umma tana da ajalinta muka ce al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana iya kasa ta gida biyu ummatul ijaba da ummatu mi ummatud da'wa masha Allah to anan in zaka tafsirul qur'ani bil qur'ani ya zaka yi ha sai ka ce to ummatul ijaba rike da kyau rike da kyau don ka don ka rike ka'idar tunda yanzu zamu yin tafsirul qur'an bil qur'an to yanzu ummatul ijaba miyeye sifofinta a cikin alqur'ani miyeye ayyukanta tunda muna son mu santa ummatud da'wa ita ma muna son mu san sifofinta muna son mu san mi mu san aikinta to duk qur'ani in ka zo in zai magana kan al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya zamanto ya hada su guda biyu da ummatud da'wa da ummatul ijaba ko ya zamanto a'a nan yana nufin ummatud da'wa ita kadai ko ya zamanto yana nufin mi ummatu al ijaba bari mu bada misali ummatud da'wa ummatul wace zamu hada da ita da'wa kenan wadda duk gaba ɗaya ta abin nan wadda ba ta yi imani ba kenan ko to shi kenan sai Allah ya ce kadhalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatluwa alaihim alladhi awhayna ilayka satami wa hum yakfuruna birrahman kaga wanda ya kafirce ma Allah ya zama to mi cikin ummatu mi ummatu da'wa sannan kuma Allah ce wa idza ra'aka alladhina kafaru in yattakhidhunaka illa a hadha alladhi yadhkuru alihatakum wa hum bi dhikri arrahmani hum kafiruna ummatu da'awa ce wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadha alqur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibuna wata umma ce أمة الدعوة ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد وتأمتنا أمة الدعوة كما هكذا بني to ummatul ijaba fa alaramma ita ko ina za a samu sifofinta sifofinta da ayyukanta suna da cikin alqur'ani daban-daban thumma awrathna alkitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah dhalika huwa al fadlu al kabir satami jannatu adnin yadkhulunaha to wannan ya ha malamai sun ka ce wannan wawun kadiba cikin tafsiri na imamul qurtubi da kuma shankiti da ya zo wajen wannan wawun ya ce wannan wawun ya kamata a rubuta ta da ma'u zahabi ka san ma'anar ma'u zahabi ruwan zinari saboda tsadatta kaga da zalimun li nafsihi da muqtasidun da sabiqun bil khairat sai ce jannatu adnin yadkhulunaha kaga dukkan su za su shiga shi yasa al'umman manzo Allah sallallahu hadda usat masu zunubi in dai suna da tauhidi a ƙarshe za su shiga aljanna ko da sun shiga wuta yadkhulunaha da as-sabiqu bil khairati da muqtasidun da sabiqun bil khairati ba a ce ga wanda zai shiga dukkan su za su shiga sai dai wani zai shiga farko wani zai shiga tsakiya wani zai shiga mi ƙarshe daga cikin sifofin ummatul ijaba ya za mu samu su sai ce mi الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليكم وما أنزل من قبلكم وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله أمة الإجابة أما القرآن to li kulli ummatin ajal kowace al'umma tana da ajali tana da lokaci idza jaa ajaluhum idan lokacin su yazo an gane ko fala yasta'khiruna sa'atan ba za a jinkirta musu ba ko da wani dan karamin lokaci wala yastaqdimun sannan kuma ba za a wato abin nan ba wala yastaqdimuna ba za a gabatar musu da lokacin ba a rage musu ko a ƙara musu daidai yadda lokacin yake a haka za a gabatar musu da shi to a ƙarƙashin wannan aya idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun ibnu ashur ya kawo wani bayani a cikin littafin at-tahrir wa tanwir sai dai wannan bayani da ya kawo a cikin suratul a'raf ne an gane ko dan saboda akwai irin wannan aya kafin ba mu fara wannan bayani bari mu fara da hadda malaman hadda alkur'ani da suka kawo sai suka ce cikin alkur'ani wuraren da ja'a ajaluhum yadhu fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimuna zaka same shi ne wato a wurare guda uku muna ji da kyau na farko cikin suratu al-a'raf wa likulli ummatin ajal fa idza ja'a ajaluhum لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم كما كان بني يقصون عليكم آياتي فمن فمن اتقى وأصلح كو تنتكين كما سورة الأنعام وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون سيكم ولي نبي ننغد يتي قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون كما هكذا بني سيكم ورينا أكو شيني أتكين سورة أبنن النحل ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم كما هكذا بني ما ترك عليها من دابة can cikin suratul fatir kuma walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bima kasabu a cikin nahl bi zulmihim ma taraka alaiha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma sace fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun to sai kai hattara idan ka duba li kulli ummatin ajal sace mi idza jaa ajaluhum an gane ko wato sai ka gane cewa wali kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimuna a cikin suratul a'rafi akwai fa'un wali kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum kaji akwai fa'un ku sannan nan cikin suratul yunusa li kulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum babu fa'un mai har da qur'ani kakka ce kace zaka har da qur'ani haka zalla ka koma malamai su koya maka shi ko can walau yu'akhidhu Allahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alayha min dabba walakin yu'akhiruhum idha ila ajalin musamma fa idha jaa ajaluhum kenan yunusa ita bata da fa'un idha jaa ajaluhum na a arafi da nahali akwai mi akwai fa'un mun rike ga da kyau to sai mu zo zuwa ga bayanin da ibnu ashur ya kawo saboda ya kawo bayanai masu masu kayatarwa a wannan wurin da an ka ce wali kulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna yace wannan magana da an ka kawo na cewa abin nan yace yana yiwa abin da ake nufi da ita in ma an yaqsuda biha bi hadha al-khabar al-mushrikin kenan yana nufin mushrikai Allah yake magana da su da yace li kulli ummatin ajal sai Allah ya yi magana da su ya ce kuma na biyu da an ka ce likulli ummatin ajal yana yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ake nufi sai na sai zama to in an ce mushrikai ne ma'ana kenan Allah ya musu alƙawlin mi hallakar da su in an ce ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam za ta koma sai zama to mi alƙawali ne Allah zai bashi nasara akan makiya mun ji wannan da kyau ya ce to kuma da Allah subhanahu wataala ce likulli ummatin ajal ya ce dole sai ka kaddara wani abu domin nan ba wai kowace al'umma ake nufi ba likulli ummatin mukazzibatun duk al'ummar da ta karyatar da manzo tana da imhalun domin nan ba ana nufin kowace al'umma tana da ajali ba don mi don abu ne sananne kowace al'umma tana da ajali kenan sai da mutu magana kamar yanzu inda qur'ani ya ce kowace al'umma tana da lokacinta kaga zai zamanto ba ta dauke da ma'anar mi tsoratar da kafirai amma idan an ka ce li kulli ummatin mukazziba duk al'umma da ta karyata tana da lokaci sai zaman to akwai mi akwai ana tsoratar da su da cewa za a yi musu azaba domin ai deja ai kullu nafsin za'iqatul maut ban sani ko mun fahimta ba yace to shi yasa ma qur'ani yace li kulli ummatin ajal yace wa ja'ala lidhalika az-zaman nihaya wa hiya al-waqtu al-madrub linti linti linqida'il imhal yace to kuma wal muradu bil umma al jama'a abinda aka nuni da al'umma nan aljama'a allati ishtarakat fi aqidatil ishraki waɗanda sun kai tarayya a cikin aqida ta shirka aw fi takdhibir rusuli ko ko wajen ƙaryatar da manzo yace laysal muradu fil aya bi ajalil ummati ajalu afradiha ba ana nufin kowane mutum ba ai shi na da lokacin shi da zai mutu yace ba haka ake nufi ba yace abinda ake nuhi yace wa huwa muddatu hayati kullin minhuma li annahu la alaqata lahu bis siyaqi domin da a ce kowa daga cikin mutane yana da lokacin shi da zai koma ga Allah yace ba wannan ake zance ba li an wali anna isnadahu ila al-umma yu'ayyinu annahu ajalu majmu'iha la afradaha yace ana nufin adadin mutane masu yawa ake nufi ba mutum guda ba domin ana nufin idan azaba Allah ta zo ba za ta bar su ba domin inda kawai ana nufin a ce kulli ummatin ajal ko wace al'umma tana da ajali a to ai wanga sai kaga cikin qur'ani ai abu ne sananne kullu nafsin za'iqatul maut amma na ana cewa a'a ku yi hattara fa ko wace al'umma da ta karyatar da manzo akwai lokacin da an kabata idan wa lokacin nan yayi fa fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun لكل أمة أجل شنقيطي يتي صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بأن لكل أمة أجل ألا يتي أتكون كوتي الأمة تنادى أجلي وأنه لا يسبق أحد أجله المحدد له mutum ba zai tsere ma adadin shi wanda an ka yanke masa wala ya ta'akhkhara wala ya ta'akhkharu anhu kuma ba zai yi jinkiri gare shi ba yace wa bayyana hadha al-ma'na fi ayatin kathira Allah ya bayyana wannan a cikin ayoyi masu yawa ma tasbiqu min ummatin ajalaha وما يستأخرون كما ده الله تي إن أجل الله أتكن قصة النبي نوح إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها ده سورا آيوين ده سكينون إذا لوكة متنياي بذا أجن كنتا مشبا من جوانا نكو تو ينزو مسألة قدا تي سورا تكرشي سيمجي آية تقبا أي تكو أكو تمسألة من مهمنش أتكن القرآن من جرمه ka riƙe bari ma ba in baka ka'ida kafin mu yi bayani wani abu na ake kira balagatu taqdim wa ta'khir cikin qur'ani wani lokaci sai kaga an gabatar da wani abu wani lokaci ai min a jinkirta shi haka ne ko ba haka ba to a cikin alqur'ani wani lokaci sai a gabatar da ad-darru akan min an-naf'u wani lokaci a gabatar da an-naf'u akan ad-darru a cikin attabirul qur'ani na ustaz dr fadil salih samar ra'i tun daga safha ta 61 har zuwa safha ta 91 duk yayi bayani ne kan balagatu taqdim wa ta'khir fil qur'an ya ɗebo waɗansu wurare don ya nuna maka irin balaga ta alkur'ani da take a cikin wannan daga safha ta 61 zuwa ta 91 a wannan taba'a da take hannuna ta daru ibn kathir amma ba wannan bayanan zan yi ba yanzu daidai inda nake da bukata na abin da yake da alaka da abin nan na annafu da addurru shi kadai ne zan bayani safha ta 73 nan da yace qul la amliku li nafsi tace mi darran wala naf'an illa ma sha Allah sai yace daga cikin balaga ta taqdim wa ta'khir fi alquran yace ad-darru ad-darar taqdimu lafzi الضرر على النفع وبالعكس يتي قالوا إنه حيث تقدم النفع على الضر فلتقدم ما يتضمن النفع ركي ده يتي ما لما يسنشي duk lokacin da kaga Qur'ani ya gabatar da annaf'u akan darru to ma'ana annaf'u ta rigai gabata kafin ga ma'ana ta addar ma'ana mun ji wannan da kyau yace gashi Allah ya ce qul la amliku li nafsi sace mi نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله أتكمي سورة الأعراف يتي فقدم النفع على الضر وذلك لأنه تقدمه في قوله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون فقدم الهداية على الضلال تند هداية تاقبات الضلال شيسا يتي قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله إنا باتا أنفهم شيني يتي كما وبعد ذلك ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني سوء فقدم الخير على السوء kenan kaga sai gabatar da alkhairi akan su'u shi yasa gabatar da naf'u akan darru ya gabatar da hidaya akan mi ad-dalal kaga as-siyaqu as-sabiq was-siyaqu al-lahiq tunda lastaktartu min alkhairi wa massani as-su'u siyaqi ne na al-lahiq wancan kuma siyaqu as-sabiq sannan kuma da Allah yace qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah a cikin suratu Yunus wannan aya da muke akanta yace fa qaddama darara ala naf'i ko ba haka nan bane anan yace to wa qad qala qabla hadhihi al-aya walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khairi laqudiya ilayhim ajaluhum kaga ta an gabatar da ash-sharra ala al-khair yace kuma wa qala wa idha massa al-insana ad-durru da'ana li janbihi aw qa'idan aw qa'ima falamma kashafna anhu ضره من لك أن لم يدعنا إلى ضر مسه kaga dunna an gabatar da ad-dur yace fa qaddama ad-darara ala an-naf'i fil ayatayn wa ya'ti ba'da hadhihi al-aya qul ara'aytum in atakum 'adhabuhu bayatan aw naharan madha yasta'jilu minhu al-mujrimuna kaga an yi zancan azaba to tunda an yi zancan azaba kenan sai a gabatar da ad-darru akan an-naf'u yace kuma wa qala Allah yace qul afattakhastum min dunihi awliya'a la yamlikuna li anfusihim satami naf'an wala darra yace fa qaddama an-naf'a ala ala ad-darari qalu wa dhalika li taqaddumi qawlihi walillahi لتقدم قوله تعالى ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال فقدم الطوع على الكره tun da dama tsau'an cikin kaso kaga alkhairi na abinda kuma ko baka so ba kaga kenan abin yafi karfin ka yace wa qala ta'ala fam yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra faqaddama an-naf'a 'ala ad-darr قالوا وذلك لتقدم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له سورة السبع فقدم البسط داما أيل وتأرذكي شيني أبنك كي بكاتا سي أنك تتو فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرّا saboda an yi zancen yalwatar da arziki dama suna ganin yalwatar da arzikin shine alkhairi da amfani to kaji in ka ji qur'ani ya gabatar da wani abu akan wani abu kaji dalili amma shi ibnu ashur dut bai tahi akan wannan ba ibnu ashur yace wa qaddama ad-darra 'ala an-naf nan Allah ya gabatar da a cikin suratu yunus cuta akan bi akan amfani li annahu ansabu bil gharad yace anan shi ya hidacewa da abin da ake bukata لأنهم أظهروا استبطاء ما فيه أنغانيكو فيما فيه مضرتهم دومين سو كافري sun bayyana jinkirin abin da cutarsu tana ciki muna ganewa ka ji magana ta ibnu ashu ya ce saboda su sun bayyana jinkirin abin da cutarwarsu tana cikin shi wahuwal wa'id shine mi kyacewa da Allah ya musu ta azaba ya ce wali anna istita'ata darri ahwan min istita'atin naf'i saboda wato a ce ikon cutarwa shi ne mafi sauƙi da ikon mi ikon amfani ba sani ko muna fahimta cutarwa tana da waya ba ta da waya zama mutumin banza yana da waya rusa abu yana da waya gyara ne adda waya yasa kasashen mu na Afirka gyara ne adda waya ba mi ba ba batawa ba da dan ta'adda da dan tawaye da masu kisan mutane da masu ruguza kasa wannan ba wani aiki na na wani kokari ba tambada ce gina kasa da wato wa'azi da tauhidi da da'awa da karatu shi da adda waya zama lalatacce ba wani abu bane to kaga nan saboda cutarwa abu ce mai sauƙi a hankalce su kaga sai gabatar da abin da yake sauƙi kafin mi kafin jawo amfani masu cuta ma suna da yawa amma masu amfanin ka suna da mi suna da karamci in ka shiga cikin matsala masu amfanin ka sai su yi karamci kahin ka samu wanda zai kawo maka amfani sai ka samu waɗanda sun ka cuta ma ɗari amma amfani kuma sai ka iske yalla mutum biyu na haka ne ko ba haka ba to yace to shi addalilin da yasa Allah ya gabatar da wannan saboda su kafirai me yasa Allah gabatar da cutarwa qul la amliku li nafsi darran wala naf'an saboda suna son a kawo azabar to tunda suna son a kawo azabar kaga akwai matsala to sai an ka gabatar da qul la amliku li nafsi darran wala naf'an yace kuma abu na biyu saboda mi saboda cutarwa abu ce ita ce tafi sauki ba ko ko a hankalin dan adam shi a wajen Allah babu mai sauki inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun amma saboda su sun nemi abin da yafi sauki ko a hankalin dan adam sai an ka gabatar musu da shi an ka gabatar musu da shi qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah ka ji abin da ibnu ashur ya faɗa mun ji wannan da kyau ko ya ce kuma in ka diba cikin suratul a'raf ya kawo dalilin da yasa an ka gabatar da annafu ala dar a ƙarshe maganar da zan faɗa shine da ad-darru da annafu ɗaukar su dan adam yana son amfani ko bai so yana kin abin da zai cutar da shi ko baya kyama to in kana so duk cikin qur'ani duk inda ya zo sai ka ce in ka ga an gabatar da annafu an gabatar da abin da dan adam yake so in kaga an gaba an kawo an gabatar da addurru an gabatar da abin da dan adam yake gudu kenan can sai a gabatar da abin da dan adam yake so wani wuri komi a gabatar da abin da dan adam yake gudu don halin dan adam ba zai wuce cikin wannan ba sai zaman to tafannunan fil kalami li asbabin shin mun gane wannan idza jaa ajaluhum idan ajalin su yazo mudda kenan ma'ana na an kire ajali ana nufin mudda wadda za a hallakar da su domin nan ba ana zancin me yasa bai ce idza jaa waqtuhum ba ko bai ce idza jaat muddatuhum ba balaga ce ta alqur'ani ya sai ce idza jaa ajaluhum sai bai ce idza jaa idza jaat muddatuhum ba kaga balaga ce ta alqur'ani saboda a nuna maka shi wannan ajalin shine bi shine muddar da an ka yanka musu ba yadda za a yi su ketare wannan lokaci mun gane ko idza jaa ajaluhum idan ajalin su yazo la yastakhiruna sa'atan ba za a jinkirta musu ko wani dan lokaci ba wala yastaqdimun sannan kuma wato ba za a yi musu ba ba za a gagoto musu ba dan Allah bai bukatar sai yayi gaugawa komi na Allah subhanahu wataala akan mi akan tsari yake tahiya wa kullu shay'in indahu bimiqdar malam mu je aya ta gaba sai Allah ya ce mi
قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون نعم هل ينزو إذا موكا دوبا قل على رمك ينزو إن هذا مسامو متى مسايا تندينا دبقاتر أسن ونن إذا موكا ديبا تكين علم المناسبات sai ibnu ashur ya ce haza jawabun thanin amsa ce ta biyu ba an ba su amsa ba kul an ce musu wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin sai an kace mi qul la amliku li nafsi darran wala naf'an illa ma sha Allah amsa ta nawa ta farko to qul ara'aytum in atakum adabuhu bayatan aw naharan sai da mun to mi jawabun thanin amsa ce ta biyu kaji alaka wannan aya da abin da ya gabata mun ji wannan da kyau to sai mu dawo cikin jalalaini mai jalalaini ya ce ƙul ara'aitum ƙul ka ce da su ara'aitum akhbiruni ku bani labari in atakum azabuhu in azaba Allah ta zo muku ai Allahu Allah bayatan sai ya zamanto ismul masdar asalin shi at-tabyitu ne sai an ka ce bayatan an gane ko domin wani lokacin wato fa'alan yana wakiltar taf'ilan wa adhanun min Allahi wa rasulihi asalin adhanun ta'dhinan daga adhana yu'adhinu ta'dhinan talaqan asalin shi daga tallaqa yutalliqu sai an ka ce talakan asalin shi tatliqan ne wasu sun ka ce ismul masdar ne wasu sun ka ce kai masdar kinnawa shi ma na biyu to kaji da sun ka ce bayatan idan azaba Allah ta zo muku bayatan ai lailan da daddare au naharan koko da rana ko ba haka nan bane a cikin yini maza yace ai ayyu shay'in shin wani abu ne yasta'jilu minhu wanda suke gaugawar shi ai al'azaba ko azaba kenan ayyu shay'in yasta'jilu minhu wani abu ne suke gaugawa gare shi kenan ai al'azab azaba ce suke gaugawa a kawo musu almujrimuna waɗanda suke mujrimai masu laifi kenan ma za yasta'jilu minhu kenan da an ka ce minhu ai min al'azabi shine abin nuhi shi yasa ce maka ai al'azab menene suke gaugawa shi na azaba tunda azaba abu ce wadda bai dace a ce an yi neman gaugawar ta ba ya kamata ma menene mai hankali kamata ya yi fata ta yi nisa da shi ya kariya da ita ya sa nemi kariya da ita ya ce ma za ya sta'ajilu minhu almujrimun menene mujrimai suke gaugawa zuwa gare shi ce almushrikuna su ne mushrikai sai ya ce mai jalalaini fihi wad'u zahir mawdi'al mawdi'al mudmar kaji wani larabci ko wani yan anka zai irin wannan sai ce kai wani na hauna da wasu maganganu na malamai ba su da amfani ba su da amfani gidan wa gidan wa kai in baka gane ba koma kai karatu mai kyau wallahi muna ga muku gaskiya ka koma a fassara maka littahi kalima kalima min gilafin ila gilaf in ji in jami'a to da an ka ce fihi wad'u zahiri mawdi al-mudmar wai abin da yake nufi shi almujirimuna zahiri na suna ne na zahiri wurin shi kamata na yayi a kawo domiri marmakon a ce qul ara'aytum in atakum azabuhu bayatan aw naharan ma za tasta'jiluna minhu sai an ka ce ma za yasta'jilu minhu almujrimun to nan ka ya kawo maka fihi wad'u zahir mawdi' al mudmar to amma anan bai ƙara wani bayani ba to me dalilin da yasa an ka ki kawo wa damiri an ka kawo suna saboda a nuna maka su ko da azaba ta zo musu mutane ne masu laifi ban ban san ko fahimta ba tunda an ce almujrimuna na ana nufin mujrimai masu kafirci kenan ko da azaba ta zo kaga Allah ya halakar da su Allah bai mi ba Allah bai zalunce su ba sai ce mi wa jumlatul istifhami jumla ta istifhami ko an gane ko da an ka ce ma za ya sta'jilu minhu almujrimuna ba ita jumla ta istifhami ba eh jumla ta tambaya ma za ya sta'jilu minhu almujrimuna ita ce jumlatul istifham muna ganewa yace to jawabu sharti ita ce jawabi sharti tunda an ce in atakum azabuhu kaga in ai sharadi na to yana buƙatar jawabu sharti kenan in atakum azabuhu ma za yasta'jilu minhu almujrimun yace ka qaulika kamar yadda kake cewa idza ataituka idan nazo maka ma za tu'tini mi za ka bani ko ba ka nan bani to ai ba dole bane in mutum ya zo ma sai ka bashi wani abu amma dai mu yanzu duniya in mutum ya san bai samun komai bai zuwa kuma ko ya san shi na samu in dai karatu na za a bashi bai so ya san inda aka samun kuɗi eh inda aka bashi kuɗi tan da za ka gani ne wal muradu bihi abin da yasa an kai wannan tambaya at-tahwilu rike da kyau tahwilu ana ramma ba a ce tahwil ba da ha karami in an ce tahwil da ha karami take nufi an juyar da abu falan tajida li sunnati llahi tabdilan wa lan tajida li sunnati llahi to in an ka ce tahwil ala ramma tahwil da ha karami mai mai ruwa mai dan digu me yake nufi ha matano takhwil ba takhil ba alarma takhwil yana nufin miƙawa ko bayarwa an gane ko thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm yasa wallahi in kaga kalmomin nan shirya ni wallahi ina faɗa ma da nan saboda ka shirya in wani ya saurare ka don Allah wani wallahi ma bugata shi ka bida sai ya buge ka yalce wal muradu bihi at tahwilu abinda yasa an kai wannan tambaya don a tsorata sanya tsoro a cikin zukatansu ai ma a'azama masta'jaltumuhu ku yi mamakin girman abinda kuke cewa a kauka a kawo shi azaba fa azaba ce kuke gaugawa a kawo to kaga ko wannan aya akwai hadari a cikin shi wannan aya akwai sauran bayanai kanta ba za mu za- samu iya kawo su ba amma abin da zan dan iya faɗa yanzu a gurguje shine cewa wajen kul ara'aytum kadiba cikin ad-durrul masun akwai sabani zamu kawo shi wasu sun ce ara'aytum bi ma'anahu akhbiruni wasu kuma sun ce a'a ara'aytum nan ru'ya ce qalbiyya shin kuna gani a ilimin ku a zukatanku in atakum azabuhu sun ce asalin magana kul ara'aytum al-azaba in atakumul azaba to sai ya cire na farko ya samu na biyu sun ka ce saboda ma'anar ma'anar tana hitowa bayatan aw naharan ma za yasta'jilu minhu almujrimun na Allah yana tambaye su menene mujrimai suke gaugawa a kawo ba dan Allah bai sani ba al istifhamu huna litahwiri dan tsoratarwa domin Allah ya san sun yi tambaya kuma Allah ne ya musu tambaya ba dan su bashi amsa ba sai ka ɗauki al-isti'jal isti'jalul azab rike nan al-mawdu al-qur'ani su waye suke gaugawa a kawo azaba sannan idan azaba ta zo ya halin su yake ayoyin da sun kai bayanin a maimai a kawo azaba suna da yawa alaramba wa qalu rabbana ajjil lana qittana قبل يوم الحساب كما هكذا بني سنة الله تي وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم سنة كما لك سنة أكاو قيامر الله تي يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق كما هكذا بني تو سنة كما إن عذاب تزو سيسوين داما سوتيمي سوتي أدوكي مسو ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين abin da muka faɗa ya zamanto daidai Allah ya ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh